أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسر النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawa ce a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masa'id littafin koyon ibada wanda muke karantawa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci a zagayewar mako irin wannan yini yau dai muna yin litinin daren talata wanda ya daidai da shi daga watan bakwai shi daga watan rajab kenan na shekaran hijira yau shekara 1446 shi daga watan daya na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba muna nan dai littafi ya fara daga hannu mun fara zuwa ƙarshe shi littafin yana magana game da sahawi na sallah rafkanuwa da yadda za a ɗinke ta a gyara da kuma abubuwan da sai an sake su sannan a yi sahawi ɗin na ƙabli ko ba'adi da dai sauran irin abin da mali yake bibiya da mu a cikin wannan littafi a yau insha Allah za mu tashi gaba da mali yake cewa wasu sahawi fi salatil qada haka ne ko ka sahawi fi salatil ada a shafin littafi na 113 wannan kuma shi ne darasinmu na 51 a littafi sha malike cewa wa qala shaykhu rahimahullah malan Allah ya masa rahama yake cewa wasahawi fi salatil qada a rafkanwa a sallan da rama ta kake yi kamar sallar da lokacin ta fita bisa wani dalilai na shari'a ta sa baka yi ba to shari'a ta baka dama ka rama ta koda lokacin ya wuce to irin wannan sallah wanda malaman fiqh suka sa mata suna qada'i ma'ana ramuwa ko biyan bashi na abin da ake binka amma da dalili a shari'ance wanda za ka iya ramawa ɗin don ba kowane uzuri ba ne yake sawa shari'a ta baka damar iya sallah a lokacinta mun sha bayanan wannan to a uzuri da shari'a ta yadda a ka yi sallah ko da lokacinta ya fita baka samu dama ka yi ba to idan har sahawi ya kama ka abin da ya shafi ƙabli ko ba'adi a wannan sallah da biyan bashi kake yi to hukuncin daidai yake da sallar da kake a lokacinta ana ganewa karka ce a wannan sallar ba lokacinta bane dama bashi nake biya saboda haka ba zan yi kabli ko ba ba a ne wa sahawi fi salatil qada ka sahawi fi salatil adha idan hukuncin kabli da ba'di ya kama ka to daidai yake da sallar da a lokacin kake yi ta ba wani bambanci amma janna haka nan ya ce wa sahawi fil nafila ka sahawi fil farida haka nan yin rafkanwa sahawi ya riske ka a sallar nafila to kamar sallar farilla ne ana ganewa idan ka tashi kana nafila idan idan ba da kabli ta kama ka za ka yi su kamar yadda za ka yi su a sallar farilla ana gane wannan karkace ai nafila ce saboda ka ba zan yi kabli ko ba a ba yadda kabri za ta riske ka a farilla ka yi hakanan ta riske ka a nafila hakanan za ka yi malici illa fi sitti masa'i sai dai akwai gurabe guda bakwai akwai guda shida wanda akwai bambanci tsakanin farilla da nafila a wajen kabri da ba'adi ana ganewa sittu masa'i a matsaloli guda shida na farko ya ce fatiha ana ganewa sai sura sai asurru wal jaha da inda ake bayyanawa da inda ake ɓoyewa wa ziyadatu raka'a da ƙarin raka'a ana ganewa sannan ya ce a menene ce wani siyanu ba'adu arkan in ɗala da mantuwa game da wani rukuni daga cikin rukunan sallah in abin ya tsawaita to wannan su ne a gabbai guda shida da ake samun bambanci tsakanin farilla da nafila a wajen kabila da bari ana ganewa to zai ɗauku ɗaya bayan zai yi muku bayani albayan yani an ahkam sujuda sahwi inda ada'i salah hukunce hukuncen da suke kan sujjada ta sahwi shine qabli ko ba'di inda ada'i salah lokacin da ake gabatar da sallah a lokacinta fi waqtiha ayin sallar da ake a lokacinta to ka ahkami as-sahwi inda qada'iha ba'da al-fawat haka ne idan sallah ta kubuce ma aka ce karama to daidai da abin da za ka gabatar a sallar da kake aiwatar da ita a lokacin to haka nan ko sallar ramuwar ce haka za ka aiwatar da kabli ko baɗi da ta kama ka wa hakamu sahawi fi salatin naf haka nan hukunce hukuncen sahawi kabli da ba'adi a sallar nafila ya ce ka hakami fil fard kamar hukunci ne a sallar farilla illa fi masail sit sai dai akwai wasu matsaloli guda shida an gane ko bayyana ha ala hadha tartib kamarin yayi bayani a jere dai bayan daya na farko yace faman nasiya al-fatiha ta fi nafila wanda ya manta bai karanta fatiha ba a sallar nafila wa tadhakkaruha ba'da ruku' amma bai tuna ba sai da bayan yayi ruku'i ana gane ko sai ce tamada sai ci gaba da sallarsa ba zai dawo ba wasaje da ƙablar salami sai su ji da ƙabli shi kenan magana ta wuce kaga saɓanin farilla ke ana gane ku in a farilla ne za a yi idan mutum bai karanta fatiha bai manta sai da ya ruku eh ban ji ba eh zai iya dawowa in dai bai yi sujjada ba zai dawo idan ya dawo zai karanta fatiha in ya gama kuma sai ba aji in kuma har ya tafi sujjada to ba zai dawo wannan raka'a ya aje ta aji an bayyana nan kaga sabanin nafila ita nafila zaka ainihin manta fatiha baka yi ba har bayan kayi ruku'i katin zaka ci gaba da sallar kawai abinda ke kanka an ka gama zaka yi kabili an ci gura daya kuma an fahimce shi mali yake cewa ai man salla raka'atayn wanda ya salla raka'a biyu masalan misali wa nasiya al-fatiha fil ula yaman ta fatiha a raka'an farko wa tazakkaraha ba'da aqdihi ruku'i thaniya sai ya tuna kuma bayan ya kulla ruku'i raka'a ta biyu tamada fi salatihi zai ci gaba da sallarsa wa jabara hadha an-naqs bis-sujud al-qabli an gane ko wannan karaya da salasar samu shine jabba wannan zai dora nuqsan annaqas din da salasar samu zai dora da sujjada ta qabli likifatiha fil nafila kil bikilafil farida domin ita sallar nafila ba ta kai sallar farilla karfi ba shari'ance an gane ko za ka iya sallar nafila a kwanta lafiya karo baka da laifi amma ba ka yi sa a farilla ba ana gane ku yawwa ita farilla dole ce duk yadda za ka yi sai ka yi amma na fila za ka ƙi ka yi ba ka da laifi sai dai kuma kafin lada da ake samu ini da ke fatiha da ke lafiyar farida amma yi jana a fa'innahu yulga tilkar raka ka gani ko idan farilla ce wani raka jefa da ita zai ana ganewa wa yazidu ukura sai ƙaru wata wa ya tamada wa yakunu sujuduhu kama zakarna sai ci gaba da sallarsa bayan ya jefa da ɗaya sai ka ɗaya a gurbin wannan wanda bai karanta fatiha ba kamar yadda muka ambata a baya dai fi tariki sujud game da wanda ya bar sujuda bai ba ai in a hukuma inna hukuma tazakkurul fatiha ba'da ruku inna hukuma tazakkurul fatiha ba'da ruku cewa hukunci na tuna karatun fatiha bayan an yi ruku'i fi nafila a sallar nafila yukhalifu hukumuhu fi fil farida ya saba hukuncin ayin da yake a sallar farilla ana ganewa li'annahu fiha yatamada wa yulga ar-raka'a as-sahw wa yulga raka'at as-sahw idan a sallar farilla ne har bayan ya dago daga ruku'i ya tira bai karanta fatiha ba to zai ci gaba da sallarsa amma wannan raka'a ta tayi daga aiki zai karo wata a maimakon ta ana gane ko amma in nafila ne zai ci gaba sai yi kabli a maimakon wannan shike malik ce cewa wa yazidu ukra muhalluha mahallaha sai kawo wata raka'ar ya ajiye a gurbin waccan wanda ya mata fatiha bai yi ba lifawati at-tadaruki ba'da ruku don bai riski wannan fatiha din ba kafin yayi ruku'i summa yasjudu li sahwihi sannan in ya gama kuma zai sujjada da sahwi wa kama zakara aliban kamar yadda muka ambata a bayanan kusa fi tarki sujudi a yayin da mutum ya manta bai sujjada ba ai a yasjudu qabla salam zai sujjada kafin sallama in kanatin naqisa mulagga ihda ulayni har in ɗayar nan da aka jefar sanadiyar ba a karanta mata fatiha ba har in abiyun farko ne bayan ya kawo wata ɗin ya jona to ƙarshen sallarsa zai yi ƙabli mun karanta wannan wata zakara ba da aƙadi salisa ko kuma in ya tuna bayan ya ƙulla raka ta uku allaci waƙa'at maƙama saniya wanda ta zama to ita ce gurbin ta biyun da bai karanta mata fatiha ba ko bai yi sujada ba biduni sura ita ta ukun dama ba sura ake karanta fatiha ce kawai an gane ko to taghaliban lil nuqsan ala ziyada arin jaye da bangaren ragi akan qali li hadisin li hadisin nuqsan sajada al wasitiyya fi salati alayhi salatu wassalam wata rana manzon Allah ya taba yin sallah sai manta bi sujada ta biyu ba an gane ko wa yasjudu ba'da salam bayan yayi ta sai sujada ba ali kuma ko kuma wa yasjudu ba'da salami a waccan qadiyya ta mutum a sallar farilla ya manta bai karanta fatiha ba ko ya manta bai yi sujjada ba ana ganewa ko idan zai yi ba'aji bayan ya yarda ɗayar ya ɗauko ta ya aji ago in lamta kun min al'ulayaini har in matsalar a raka'a ta uku ta hudun samu ba ta ɗaya da ta biyu ta samu ba au kana min huma ko kuma a cikin nasu ya faru wata zakara qabla aqdi salisa amma ya tuna kafin ya kulla raka'a ta uku li ziyadati al domin hakan ƙari ne tsantsa li ƙa'idata hadisi zulaidaini domin ƙa'idar hadisin sahabi zulaidaini wa ziyadatu khamisa fi salati alayhi salatu wassalam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rana ta mai mekewa zai raka'a ta biyar da mantuwa sai aka mai tasbihi sai dawo sai sujada ba'adi tunda wannan tashin ƙari an fahimta gu na biyu da na uku da na hudu wanda yake bambanta sujjadar qabli da ba'da a sallar nafila da farilla wannan duk bayanan da yi a matsala ce ta Fatiha an gane ku a dunkule a takeice idan mutum ya manta bai karanta Fatiha ba a sallar farilla bai tuna ba sai bayan ya dago daga ruku'i ya tafi sujjada to wannan raka'ar babu ita lissafi shine zai tarki zai jefar da ita ta zama mulaka an gane ku idan kuma iya kama gwiwa da yin ruku'i tuna bai fatiha ba zai dauko kawai kama karatun fatiyarsa an bayyana idan ya gama in dagowar yayi ya karanta fatiha in jefar da raka'ar yayi idan kuma ta karshe ce a uku uku hudun karshe ne abin ya faru an gane ko da uku hudun karshe da kuma dagowarsa ya karanta fatiha daga ruku'i bayan ya manta duk ba a zai bayan sallah an gane ku in kuma arka'ar farko ce ko ta biyu sai da yi ruku'i ya ɗago daga ruku'i ya tafi sujada sai ya tuna bai karanta fatiha ba to already wannan raka'ar zai ajiye ta bata lissafi zai kawo wata mahallinta shi kuma hukuncinsa kabli zai yi kafin yi sallah an fahimta nan to amma kan sabanin nafila a nafila zai ci gaba da sallarsa kawai ko da ya yi ruku'i ya tuna bai fatiha ba ba zai dago ba sai ci gaba da tasbih ruku'in sai ci gaba da sallarsa me a kansa sai yi kabli kafin yi sallam sabanin farilla an fahimci wannan to duk dogon larabci nan da abin da yake so a gani ke yawa to gu na uku na biyu kai da na uku da na hudu wanda ake samun bambancin sujjada kabli da ba'adi a sallar nafila da farilla sai ce wa man nasiya sura wanda ya manta bai karanta sura ba awil jaha ko ya manta bai bayyana ba gunda ake bayyanawa awil sir ko ya manta bai boye ba gunda ake boyewa amma fin nafila a sallar nafila ana gane ku wata zakar ba da ruku amma ya tuna bayan yayi ruku'i ya tuna bai karanta sura ba ko ya tuna bayyanawa ake boye ko ya tuna ɓoyewa ake bayyana amma bai tuna ba sai bayan ya yi rukuni ana fila sai ce tamada sai ci gaba da sallar su kawai wala su ju da alayhi ko su jina ba ba zai an fahimta sai ce bikilafil fadida saɓanin farilla idan farilla ce mai zai idan mutum ya mata bai karanta sura ba mai zai mala'ai ba kai za ka fada ba yau he ka bar mu da su eh imanin kajiwa kai ma malamin ne ma kai idan ya manta bai karanta fatiha ba me zai yi kabli afwan ya manta bai karanta sura ba zai me zai kabli kan sabanin nafila ce nafila ce ba abin da zaka yi idan kuma a sallar farilla ne ka bayyana abin da ake boyewa me zaka yi kai kari ba da za a yi idan kuma ka ɓoye gun da ake bayyanawa ba kayan raki ko kabri za a yi saɓanin da na fila ita na fila duk wannan hukunce hukunce an sami gama abin da za ka ba kabri ba ba an bai fita nan wannan shine ku na biyu da na uku da na hudu can da ya dunkule karatun sura da bayyanawa da ɓoyewa ana ganewa ai inna man nasiya sura wanda ya manta sura bai karanta ba awul jihar awul sir ko ya manta bai bayyana ba gunda ake bayyana ba ko ya manta bai koyi karatu ba gunda ake koyi ba ana ganewa amma fin nafila a sallan nafila wata zakara ba da ruku'i ya tuna bayan yayi ruku'i tamada wala sujuda alaihi zai shiga ba da sallarsa ba zai sujada ba li'anna hadhihi salasa fin nafila min al-fada'ili domin waɗannan abubuwan guda uku a cikin sallar nafila suna cikin musahabai ana gane ku matsayinsu a sallar farilla suna ne matsayinsu a sallar nafila kuma musahabi an fahimta karanta sura a farilla suna ne karanta sura a nafila musahabi ne ɓoyewa abin da ake ɓoyewa a sallar farilla suna ne amma a sallar nafila musahabi ne bayyanawa gunda ake bayyanawa a sallar farilla sunna ne amma a sallar nafila musahabi an bayyana nan sai yake cewa wala sujuda fi tarkil farida haka nan ba a yin sujuda idan mutum ya bar musahabi an fahimta bikilafi nisyani hafil farida sabani in ka manta wannan abubuwa guda uku a sallar farilla su za ka yi sujuda dole fa innahu kama marra yasjudu ba'da salami in taraka sir li ziyada idan ka bar gunda ake ɓoyewa ka bayyana ka ƙari ne idan a sallar farilla ne ba a za ka yi wa ƙabla salami fitar ki sura wal jiha idan kuma ka bar karan baka karanta sura ba ko baka bayyana ba gunda ake bayyanawa wannan ragi ne a sallar farilla za ka yi ƙabli an gane ko lili ne domin haka ragi ne ɓoye karatu gun bayyanawa ragi ne haka nan baka samu damar karanta sura ba don mantuwa na ma ragi ne wanzur adillata hafi mawdu'iha ga can baya din malam ya kawo dalilin haka kuntina wa man qama ila salisa fi nafila wannan shine na biyar kenan haka ne na biyar na gaba ko to wa man qama ila ila salisatin fi nafila wanda ya meke a raka'a ta uku amma a nafila a ka'ida an kai raka'a biyu zama za ka yi ko a sallar farilla za ka yi mai kai tahiya ka mege in asuba ce kuma kai tahiya ka yi sallama to idan a lafila ne ka zo ka yi raka'a biyu sai ka mege ta uku baka zauna ba an fahimta fa in ta zakara qabla aqd ruku'i idan ka tuna kafin ka kullun ruku'i raja'a zaka dawo a sallar farilla yake muku magana ba sallar farilla yake muku magana yanzu akwai haka yake a sallar farilla idan kai raka'a biyu zaka zauna amma idan ka manta ka meke malik ya cewa qabla aqadin ruku'i kafin ka kulla ruku'i sai ya ce raja'a zaka iya dawowa wa sajida ba'da salami sai kai sujida ba'di hukuncin biyu ne ko in ka meke ka kidawa zaka yi qabli ko in ka meke ka da ko ba'di zaka yi a sallar farilla amma kuna fahimta wa in aqada salisa in ya kulla raka'a ta ukun tamada sai ya ci gaba da sallarsa wa zadar rabi'a in nafila ne sai ya ci gaba in a biyu bai zauna ba sai meki ya kawo ta uku sai ya ci gaba ya kawo ta hudu zai sallama sa waje kenan ita ba ta da ba ta da ka'idar adadin rako'i ana fahimta sabanin sallar farilla idan sallar farilla ne ba zai yi ba kamar asuba misali raka'a biyu shi ayi idan ka zo ka manta sai ka meki to idan ka tuna bayan ka ɗago daga ruku'i in ana fila ne za ka ci gaba da sallar ka sai ka in bi ka yi niyya sai ka yi hudu kai sallama shi ba wata matsala amma idan farilla ce haka ba zai yi dole ka da an gane wannan to shine abin da yake cewa a sabanin sallar farilla sai yake cewa wa sajada qabla salami bi khilafil farida sai sujada qabli sabanin sallar farilla fa innahu yarja mata zakara wa yanzilu ba'da salam ita farilla zai dawo duk inda ya tuna kare zai dawo an gane ko wa yarjidu ba'da salami kuma zai sujuda bayan salama domin kari ne ai inna man qama ila rak'ati salisa wanda ya meke domin ya raka'a ta uku fil nafilati anafila wa tazakkara qabla aqdi ruku'iha ya tuna kafin ya kullu ruku'in ta ukun da ya tashi raja'a jalisan zai ya dawo ya zauna wasajada ba'da salamihi zai yi sallama in biyun yayi niyyari yayi sallama sa kuma yayi sujada ba alban yayi sallama li ziyada domin wannan meke wanda yayi ƙari ne kama mara hukumu huwa daliluhu kamar yadda hukuncin ya gabata dalilin haka din wa in aqada salisa har in ya kulla rak'ata uku a mantuwa a sallar nafila tamada sai ya ci gaba wa zada rak'atan rabi'a sai qaru rak'ata hudu wa sujada qabla salamihi sai sujada kafin sallamarsa لأن القيام إلى ركعة لأن القيام إلى ركعتين domin mekewa domin ƙara wata raka'a za'ida wanda take ta ƙari ce raka'ar ta innahu yarji a mata zakara idan farilla ne zai tuna a duk lokacin zai dawo kai duk lokacin da ya tuna wai yajudu ba'da salami li ziyada zai sujuda bayan ya salama domin ƙari ne ala qa'ida hadisu qiyamihi alaihi salatu wassalam ila khamisa kama sabaka kamar da qa'ida take manzala ta ba mekewa zai raka'a ta biyar da mantuwa da aka ci zata da ya sai dawo kuma yi ba a ji an fahimta guna biyar da ake samun bambanci tsakanin sallar nafila da farilla wajen kamar da ba'adi wa man nasiya rukunan wanda ya manta da wani rukuni ana ganewa amma minan nafila a nafila ya manta wani rukuni bai yi ba kan ruku'i wa sujudi kamar ruku'i da sujada walam ya tazakkar hatta sallama bai tuna ba har sai da ya sallama wa dala ko bayan yayi sallama ya dan samu tsawon lokaci bai tuna ba to fala i'adata alaihi wannan sallar ba zai sake ba tayi bi kilafi me bi kilafi farida sabanin sallar farilla fa innahu ya'iduha abadan idan farilla ce sake wazi ka gama sallar tsaf sai ka tuna akwai raka'a da bakai ruku'i ka yi sallah tsab ka yi sallah mata farilla sai ka tuna akwai raka'ar da baka yi sujada ba kuma an dan sami yan mintuna da tunawarka da gama sallah to wannan sallah ta tahi daga yi wata fil za ka saki amma idan na fila ce ba za ka saki in kuma ka tuna ba karanta kai ba ka yi ruku'i ko sujada ba a sallar farilla kana yin sallama sai ka tuna to a daidai lokacin idan sujada ce za ka faɗa ke sujada amma immediately ba ba ta lokaci ba a samun intabal mai tsayi ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullah ka tsaya sai ka tana a ai sujjada ɗaya kai a ƙarshen nan ko sai ka miƙe kai sujjada shi kenan idan kai sujjada ta zama ta biyu ka dawo kai tahiya kai sallama sai kai ba'adi shikenan magana ta kare amma sai in ka fita daga masallaci ko ka fita kana amsa waya ko kana kiran waya sai ka tuna to sallar ta tafi daga yanzu sabuwar dare zaka zo ka saki sabanin me sallar nafila idan sallar nafila ce ta tafi ba za ka saki ta amma yanzu nan sai malaki cewa ai inna man nasiya rukunan min arkanin nafila kan ruku'i wa sujudi wanda ya manta da ya rukuni ba a sallar nafila kamar ruku'i ko sujada walim ya tazakara wa ta sallama bai tuna ba sai da ya sallama wa ɗala bayan ya yi sallama kuma ya samu lokaci ɗan tsawaita fala i'adati alaihi to ba zai sake wannan sallar ba li'anna nafila la tuqda domin ita nafila ba a sake ta ba a rabata an gane ko bikilafi ko imislihi fil farida sabanin abin in kwatan kwacin sa ne abin ya fasa ya samu a farilla to ya tsaki ana gane ko fa innahu yu'iduha abada idan sallar farilla ce hakan ta faru to zaka sake ta har abada haka kuce yake li hadisi musi a salatihi akwai hadisin wancan bawan Allah da yake munna sallar sa haisu taraka fiha rukunain asasiyain a yayin da ya bar wa'ansu rukuni guda biyu a sallah masu ƙarfi al-i'tidal wa tumanina daidaituwa da kuma nutsuwa su ne baya yi a sallarsa ana gane ko waɗala har yi ɗan samu jan lokaci hata ja a wa sallama har sai da ya zo yi sallama wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala lahu alaihi salatu wasallam ba da rad manzan Allah ya faɗa masa bayan ya mayar masa da sallama sai ce irje ka koma fa salli ka yi sallar ka sake sallah fa innaka lam tusalli domin sallar ka bata yi ba an gane ku ya bar rukuni guda biyu ne al'itidal wa tsumaniya su ne bai samu ba a cikin sallasa manzan Allah ya gani sai ce ka je ka sake sallaka wanda shi ne dalilin da mala ya kawo in ka tuna ba ka yi sujada ba ko ruku'i bayan sallama daga sallar farila kuma ka ɗan ja lokaci sake ta zafi domin shi ma wannan rukuni ne bai yi ba ka ce sake sallah kun bai mishi magana wannan shi ne dalilin da ya kawo wannan a ƙarshen wannan magana muttafaqun alaihi bas hadisin ya cikin bukhari da muslim wa in tazakkara rukun fil farida an qurbin amma idan ka tuna da wani rukuni da baka yi ba a farilla amma a kusa a kusa ne lokaci bai tsawo ba a harama wa atabi ma nasiya sai kai harama ka zo da abin da ka manta dai wa sajada ba'da salami sai kai sujada bayan kai sallama ala qa'idatu hadisi zul yadaini al muttafaqun alaihi a ka'idar hadisin zul yadaini wanda bukhari da muslim saka fito da shi an gane wannan idan jarabawa za a yi za a faɗi a sosai a ce ka kawo gundu ya bambanta kabli da ba a tsakanin nafila da farila wallahi za a faɗi kuma wai ba mamu mamu ba ko limaman ne da yawan su wallahi ba za su ci ba domin wani karatu ne a lungu ba a bi ta kasa wani ma ya ɗauka ita na filan ma ba za ma a yi ƙaunar ba a ba duk abin duk inda ka kwaɓa ka kwaɓa za ka tafiya to wannan sittu masaya ɗin su ne suke bambanta fadilla da nafila wajen ƙaunar da ba a amma an ka cire wannan duk hukuncin ɗaya ne an fahimci wannan Allah samu da shi. Ƙala rahimahullah, malan Allah ya masa rahama yake cewa, wa man qata'an nafila amdan wanda yanke nafila da gangan kana nafila kawai da gangan ka yanke ba gama ba. An gane ko? Au taraka min raka kowa kawai kai raka ɗaya gabar ɗaya kawai da gangan da niyya ba wani matsala. Au sajada, au sajada ko kabar ta sujada. a adaha abadan bai ka saki haka ne domin an ce ya yi lalina mana ɗiwon lawa ɗiwon rasulala wala tubbilu a amalin ka yi sallah raka a ɗaya ba ɗaya da ganganto ba ta aiki ne an fahimta in dai ba wuturi ba ne in wuturi ne wannan to dole za ka ɗaya ne dama za ka iya yi amma idan na fila ka yi raka a biyu ka zo ka yi ɗaya da gangan to shi kenan wannan sai ka sake ta abadan ana gane ko sai ka sake domin a shari'a ba ta yarda da bata aiki da gangan in ɓaci aiki kai daga gan shari'a ba za ta yadda ba za ta ma hukunci kuma ta tilasta ka sai ka maimaita wannan aiki da ana gane ko a aka yake cewa wa mata na hadafi salati a falashe a alai wanta na hada shine kaman gauran numfashi haka kamar ka rike numfashi ka dawo da shi an gane ko to yace fala ba wani abu wannan ba wani matsala an dai a sallah ne illa an yantika bi hurufin sai dai idan kayi nudiki da harafi idan a garin dawo da numfashi na naka wani harafi ya fita to wani hukuncin kuma ya canja dole sai kayi qabla ba'di a sallah domin kamar magana ce hukuncin nuduki da harafi kamar magana ce a sallah daidai yake da magana saboda ƙari ne wanda kuma baya cikin a baya cikin me baya cikin ka'idar sallah zaka sake shi an gane wannan a wai za sahal imam idan liman ya samu rafkanuwa bi naqasin aw ziyada wajen ƙari ko ragi sabbaha bihi al-ma'mum to kai mamu sai ka masa tasbihi idan limamin ku ya samu matsala ta mantuwa a sallah ya rafkanuwa to sai ku mai tasbihi ku tunatar da shi an gane ku a sabbaha sabbaha bil imam misali idza kama idza qama al imam fi rak'atayn idan liman ya tashi bayan ya raka'a bi bai zauna ba yayi miki fa sabbaha bihi aka mas tasbihi fa in farqa al arda itba'ahu ko kuma atba'ahu idan har hannayensa sun bar kasa liman a raka'a ta biyu da bai zauna ba to kai ma za ka bi shi ko shi kenan a ƙarshe zai yi muku kabli shi kenan ana gane ko amma idan hannunsa bai bar ƙasa ba aka mai tasbih zai iya dawo ya zauna idan yayi su tahiyya ko ba wani abu da zai a zauna ba kabli ba ba amma in ya miƙe ya ci gaba bai yi tahiyya ba bai zauna ba to hukunci shine zai kabli bayan ya je ƙarshen sallarsa amma in daga yunkurin tashi ne aka mai tasbihi ya dawo yayi tahiyya to wannan ba abin da yake kansa ba kabli ba ba amma yin nan to sai maliki cewa ya ani anna man qata'an nafila duk wanda ya yanke sallar nafila ba da shuru'i fiha bayan ya fara ya shiga cikin ta aw ta'ammada tarka ba'd arkaniha ko da gangan ya bar wani rukuni daga cikin nafil fili bai ba da gangan ka sujudi aw ruku'i ko yin sujjada ko yin ruku'i a sallar nafila da gangan aw al-i'tidal ko yin daidaituwa aw tumanina ko ya ki nutsuwa a sallar nafila da gangan a adaha abadan an dora masa nauyin sai ya sake wa an gane ko sai ya sake li hadisi musi a salatihi sai ka wancan hadisi na wancan bawan Allah bina'an ala annan nawafil talzumu bi shuru' fiha domin ita nafila tana zama wajibi bayan ka shiga kafin dai ka fara ba dole bace an gane ko kafin ka fara nafila ba dole bace amma in ka fara ta zama dole kun fahimta hausa? kafin ka fara ba dole ba ce amma in ka fara duk abin da ake da sallah sai ka yi an gane ku? ba za ka ce na fara na fila ba kawai su jira ɗaya zan yi kawai ba zan yi ɗaya ba to ba ka isa ba shari'a tana bin ka sai ka sake wannan sallah amma kafin ka fara kana da zaɓin ka ƙi ba a baka da matsala hidi ka bar lada ka bar farla ai ina ji mun karanta wani hadisi a nan wani bawan Allah da ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa abin da ya zama wajibi a kansa na sallah sai ya ce sallolin farilla guda biyar asuba azhar la'asar maghrib isha sai dai in ka so zaka yi nafila sai ya ce ya ce manzon Allah karanta min abin da ya zama wajibi a kai na azumi sai ya ce azumi ramadan sai dai kuma in ka so kai nafila bayan sa sai shi faɗa min abin da zama wajibi a kaina na zaka sai faɗa masa faɗa min abin da zama wajibi a kaina aikin haji ce a sau ɗaya ne a rayuwa sai kuma ka ga dama kana shi aka iya maimaita amma sau ɗaya ne na wajibi sai ce to manzon Allah zan yi sallar nafila guda biyar amma ba zan taɓa yin farin nafila ba kai zan yi farillan nan guda biyar duka amma ba zan yi nafila ba zan yi azumin ramadan amma bayan shi ba azumin da zan sake zakka kuma zan ba da ta wajibi bayan wani ba abin da zan sake bayarwa hajji kuma zan yi sau ɗaya shi kenan duk aiki na fila ce wala ba zai ba har ya juya ya tafi sai manzara ke cewa yake wa yake ya ce ka yadda za ka yi haka ya ce ya yadda zai yi sai manzara ke cewa wa yake so ya ga dan aljanna to ga hira
an gane ku to wannan hadisin ya cikin hadisan da suke nuna cewa nafila ba dole bace amma kuma ka bar tsarin mutanen kirki magabata kuma ita nafilan nan tana da rana musamman a lahira manzan Allah ya hadisi cewa sallallahu alaihi wasallama idan an zo an ma hisabin sallar ka ta farilla an ga ka samu matsaloli a gurare daban-daban to za a iya dauko nafilar ka shiga sai ka tashi lissafin kai miki idan kuma aka duba aka gaba ka da nafila ba kaga matsala ta an gane ko kuma koma dai ba komai ai nafila kana samun lada kuma a asusun ka ake zama kuma ladan ne shine abin da aka bukata sa lahiya ana gane ku saboda ka in nafila ba burgewa bane ba yawa in nafila ta komai ba burgewa bane wallahi asara ce asara ce nafilar sallah nafilar azumi nafilar zakka nafilar aikin haji asara ne barin su asara ne kuma ku duba yadda manzon Allah ya bayanin rawatib din nan da ake rako'i guda goma sha biyu wanda suke suke da alaka da sallar farilla guda biyar din nan yace duk wanda ya wannan rako'in guda goma sha biyu Allah ya yi alkawarin gina masa gida a aljanna idan kai yau haka idan kai gobe haka har a kwanan shekara in ba ka yi misin ɗin kwana ɗaya ba to sai an gina ma gida guda 360 aljanna wannan kuma naka ne Allah zai sa a danta mu a ba sanadiyar ne nafila raka'a biyu kafin sallar asuba raka'a hudu kafin sallar azhar raka'a biyu bayan sallar azhar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan isha idan ka tattara su zama guda 12 manzo na ce duk wanda ya kiyaye wannan ayi ne to a wannan yinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina masa gida aljanna in bai ba zai samu ba zai samu ba saboda ka nafila tana da rana da yawa saboda ka yinta alkhairi ne kuma malamai magabata sun ce duk mutumin da baya wuce ne to baya cikin mutanen kirki haka imamu Ahmad dan Hanbali ce yace ko ma ce da yi ba za ka kawo ko ya zo ya bada sai da aka bincika baya wutiri a daren sa to ba za ka fice da shi ko baya cikin mutanen da za a ci mutane masu daraja da mutunci a cikin ana gane to dai wannan shine saboda ka sallar nafila tana da alkhairai da yawa wanda ya kamata mu dinga yi musamman nafiloli ba sunan munasabat da kuma raka'atai alfijir aka ce kairu min duniya wa wafi raka'a biyu da zaka yi bayan alfijir ya kito kafin a tada sallar asuba an ce alkhairin da Allah zai baka ya fara duniya da abin da ke ce ana ganewa to saboda idan ka yanke nafila da gangan to shari'a sai ta buƙaci karama don dole domin shari'a ba ta wasa da aikin alkhairi kamar yadda ba ta wasa da dukiya kaga dukiya dai taka ce ka nema ka samu Allah ya baka amma ta ce ban da nan a kashewa ban da nan ban da nan ban da nan in kuma ka je gunda ta ce kara kashe kashe to kuma ka yi zunubi duk da kuɗin ka ne sai Allah ya gama gama wa an fahimta nan yau shine wannan almubazzaranci da malam Bahaushe yake cewa ko yin abin da ba shi da amfani shari'a ta hana ka wannan ko kana ganin dukiya za a yi asara ka killace ta a yi asara to Allah sai ya kama ka da laifin sa ana ganewa to haka ma nafila ta sai malaki cewa fa inna man ta'ammada qada'a wanda ya danganta yanke nafila au ikilaru au ikilal rukunin minha ko ya kawo ya yanke wani rukuni a cikin ta an gane ko lazimahu al-itiyanu biha wajibi ne sai ya zo da wannan luzum al-faq kamar yadda ya lazimce shi lokacin da yake sallar farilla wala tabra azimatahu illa bi fi'liha sahiha nauyin da ke kansa ba zai soke ba sai ya aikata ta fuskar ingantacciya li'annahu alzama nafsahu biha domin tun da ya fara ya lazumta wa kansa an gane magana wa anna man tanahada fi salati ay kharaja nafasahu ba'da mudda huznan aw ilmaman wanda ya rike numfashinsa domin ciwo ko bakin ciki da damuwa a cikin sallah ya rike numfashinsa na kuma ya dawo da shi aw khashiyatan ko tsorata yayi ya rike numfashin bai dawo ba la yalzimuhu shay hakan bai lazimci komai a sallarsa ba tana na kalau li'annahu misl tanahuhi haka ko misalin gyaran murya darura a laluranci wal buka khashiya ko kuka domin tsoron Allah illa an yantika bi hurufin amdan sai dai in kai nudiki da harafi da gangan to wannan kuma wani hukunci ne daban baya cin wata hukunci fa tabbula salahi da izi in kayi magana da gangan a cikin sallah sallah tana iya bacci li'anna nuduku bil hurufi kalam domin yin nuduki da wani harafi magana ce wa in kana ghalabatan aw sahwan idan kuma haka magana ce ta rinjaye da kuma tuwa kai sahat salatuhu sallar ka ta inganta amma wayin jidu ba da salami zaka yi sujjira ba ya sallah duk wanda ya manta yayi magana ko ya fidda wani harafi a sallah amma da mantuwa shikenan zai yi ne zai yi ba'adi bayan ya kammala sallah domin wannan magana da ya kare ce wani harafin da ya fita daga bakin sa kare ne ba shi da alaka da sallah misali kamar kana karatun qur'ani a cikin sallah sai ka qur'ani ya tsida ko kuma ka bar wata sura ka tsallaka wata sai wani zai ma gyara misali idan ya gyara maka karatu kaliman ka ce na'am ma'ana kamar ka ji daɗin gyaran da yi ma to sai ka yi ba'adi inda wannan na'am ɗin ba ta da alaƙa da sama an fahimta da sauran irin abin da ya kama da wani duk wani harafi da zai fita ko wani nuduki in dai ba shi da alaƙa da sallah ko gyaran sallah to hukuncin su ɗaya da ƙari a sallah za ka yi ba'adi bayan ka kammala sallah ana fahimta haka nan atishawa da tari da gyaran murya duk ba su da matsala wannan tunda ba harafi bane amma a garin fidda su in wani harafi ya fita to shi kenan har sai ka yi ba'adi sannan sallaka ta ciki sai maliki cewa a wai shi ba da salami wa ƙala alaihi salatu wassalam zala salawar yasa yake cewa inna hadhihi salata la yaslihu fiha shay'un min kalamin ita wannan sallah ingancinta ba shi da bukatuwa da magana dan adam ba ta da bukatuwa da magana ta mutane wajen sallaka ta inganta ba ta da wannan bukata a wancan hadisi yake ce inna ma huwa tasbihu wa takbir wa qira'atul qur'an ita sallah a karatun qur'ani ne da tasbihi da kabarbari wannan sune suka da suke sallah ko ko dai kana karatun qur'ani ko kana tasbihi ko kana kabbara ba wani abu da uku wannan a gane ne ko to kaga ka sako wani abu daga cikin maganar mutane to ka kawo abin da baya cikin sallah maliki cewa wa ammal ma'mum yusabbihu bil imam tanbihan lahu mamu aikinka idan har limamin ka yayi rabkanuwa ka tunatar da shi ka fadakar da shi ta yaya eh yau wata mai tasbihi ya samu matsala ya tsallaka wata gonar bai je kashen wannan ba to zaka iya mai tasbihi ka ce subhanallah to idan ya fahimci matsalar ya dawo ya gyara shi idan kuma ya kasa fahimtar me yi ne ne yi ba ka tabbatar da limamin ka ce mai subhanallah amma bai gane matsalar ba to za ka iya faɗa masa sai ka ce akar muka lawa ba kaza ne ba a yi ba kuma shi ke nasarar ka ba wani matsala ba komai ko kuma shi liman ɗin yana da ma ya tambaye ku ce me ya faru ne kun mun tasbihi na rasa me ya faru ban gane ba ya kuma bayani duk wannan magana ce tana da alaka da gyaran sallah ne ya saba wani abu a kanta abin janna sai malik ya cewa a iza zada fi salatihi aw naqasa za a yi wa liman tasbihi idan ya samu ƙari a sallarsa ko ya rage wani abu li hadisi abi huraira radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ke cewa sallallahu alaihi wasallam iza nabakum amrun fi salati idan wani abu ya zo ya shamake ku cikin sallar ku ko kuka tsallaka wata gabar ba ku yi ba ko kuka samu rabkanuwa fattasbihu lirijal maza an ce ku tasbihi an gane ku wattasfiqu nisa so ko mata za su buga hannunsu ne idan kai limamin mata ne kaji mata sun buga hannu to ka samu matsala akwai rabkanuwa an gane ku su ba a ce su ce subhanallah to wannan gabar ce ma wani suka ɗaukar cewa muryar mace al'aura ce wasu malamu suna amfani da wannan hadisi kamar yadda yan zahiriya suke sun ce mace bai ma halatta ta bayyana karatun sallata a gane ko domin muryar ta al'aura sai wa'ansu kuma daga cikin malamai musamman malaman suna suka ce eh tana iya zama al'aura domin ƙur'ani ya zo Allah yana faɗawa mata cewa wala takhdana bil qawli fa yadma alladhi fi qalbihi marad marere ce murya da rerawa sai aka hana mata su yi wa wanda ba mijinsu ba ko ba maharaminsu shi kuma karatun ƙur'ani iya buƙatar tagami ba magana ba ba ba ba zancen hausa ba ne iya buƙatar tajawidi abin nan gunna izahari ikilabi iya buƙatar wannan da kuma rera shi ya suka ce to idan mace za ta yi sallah a gunda akwai maza wanda ba muharamanta ba kuma sallar ana bayyana karatu za ta koyi karatun ta daidai ba ba karatu domin muryar ta rera muryar an ana ta an fahimci wannan amma idan a ɗakin ta ne da mijinta ko gidansu ko cikin ƴaƴanta za ta iya yi wannan muharamanta ne ba su da matsala ne an fahimci wannan to wannan shi amma in kana jan mata sallah ka ji an buga hannu haka to ka samu matsala sai ka tsaya ka nutsu sai ka gyara abin da ka gyara maza kuma an ce ku ce subhanallah subhanallah abin da za ku faɗa fahimtu sai ma da yake cewa ina ne ne eh yawa wa annahu iza qama al-imam ila salisa yanda al'amarin yake dan liman ya tahi zai karo raka'a ta uku an gane ko tarikal julus bai zauna ba lokacin ne raka ta biyu iya zuwa raka ta biyu sai ya meke da mantuwa yusabbihu bihi limamu mamu za su masa tasbihi fa in raja'a qabla mufaraqatihi al-ardh idan ya tuna kafin hannunsa ya bar ƙasa ya tuna ko kuma aka tunatar da shi to fa al-amru zahir li'annahu la shay'a alayhi al-amru afili ke bai da wani ba kansa kayi raka biyu ana jira ka zauna kai tahiya sai ka yi yunkurin tashi to sai ma musu kama tasbihi sai ka dawo ka zauna kai tahiya ka ba wani abu ba kabli ba baji an gane da ko yace cewa fa in faraqaha amma in ka bar kasa hannunka suka tahi daga kasa suka tahi sama hatta astastaqilla qa'iman har ka daidaito a tsaye to tabi'a al-mamun ba zai da ba sai mamu su bi shi kawai in dai ka meke tsaye baka zauna zaman tahiyya ba mamu za su bi ka kawai shi wa sajada ma'ahu qabla salam to sai a shi da kabli da kai liman da mamu gaba ɗaya kafin ayi sallama lil qusani lil jalsa al wusta domin ba ayi wannan zama na tsakiyar sallah wa tashahhud da kuma tahiyya da ake a ku li hadisi mughira bin shuba radiyallahu anhu akwai hadisi mughira bin shuba Allah kare da shi kare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Iza kama ahadukum idan ɗayanku ya tashi min raka'atayn lokacin da ya raka'a biyu bai zauna bai tashi, falam ya sati maka'iman amma bai daidaito a tsaye ba, ya meke bai ya yi yunkurin tashi bai tashi ba, fali ya jilus, fali ya jilis sai dawo ya zauna. Wa inista tan maka'iman amma in ya meke tsaye ba, fala ya jilisu ba zai dawo ya zauna ba. wasaje da sajadatain sahwi sai su jira guda biyu ta rafkanuwa ta kabli kafin yi sallah ana ganewa sai malik ya cewa wa hadis abdullahi bin buhaina hadisin abdullahi bin buhaina Allah ya kare da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salla yayi sallah fa qama fi rak'atayn sai tashi raka'a biyu sai tashi bai zauna ba fasabbahu bihi sai ka suka masa tasbihi famadha sai maza Allah ya ci gaba falamma faraga min salatihi lokacin da yaje karshen sallarsa sajada sajadatai sai sujada guda biyu muttafaqun alaihi wasiyaqul nasa'i hadisin iya cikin bukari da muslim amma lafazin hadisin ne imamu nasa'i an gane ko an ga kama tasbihi in baka meke tsaye ba zaka da ka zauna amma hannunka ya bar ƙasa ba za ka daka zauna ba sai ka yi ƙabli bayan ka kammala sallah kafin ka yi sallah ba an gane ku amma idan kuma ka meke kuma ka dawo ka zauna sallah ba ta ɓaci ba za ka yi ba aji ya sa su malakiya su karɓa hukuncin abu suka ce ko da ka meke tsayar za ka iya dawa in aka tunatar da kai ko ka tuna amma ba a da zafi an gane ku in kuma baka dawo ba kabli zaka yi amma abin da yafi dacewa da sunna har in ka meke din ba za ka dawo ba haka shi ya fi dacewa da suna da yau manzan Allah haka aikata amma ko da kaga wani ya meke an dame da tasbihi ya dawo to sallar ta yi ba da ɓaci ba an fahimta amma hukuncin ya tayi daga kabli zai ba ali an fahimta wannan akwai gunda mamun za a zauna da suke banka inda ka fuskanci da wannan matsalar to sai ka dawo din za su dinga ma tasbihi ne suke tashi an ce wani kuma sai a ji a sai a miƙa hannu a jawo rigar liman gagan da wannan matsalar sai ka da ka zauna cikin sai ku yi ba ali bayan kun yi sallam an bai fitar nan to na ga alama rana ita ko za mu yi saukan littafin nan ba ku so gaba rana ɗin a to dai a tsallake ke amma kwarai da gaske akwai yiwuwar rana ita mu gama littafin an gane ko قال رحمه الله ما لا عليه مسرح ما yake cewa wa in jalasa imamuka fil ula idan limamin ka ya zauna a raka'ar farko aw salisa ko raka'a ta uku wanda ba a zama to fa qum wala tajlis ma'a kai zaka tafi ba zaka zauna tare da shi tunda shi ma zaman nasa na kuskure an yi raka'a daya a meki a tashi sai gari man ya zauna to kai ba zaka zauna ba sai ka tashi kamar tasbihi ta shi an fahimci nan wala tajlis ma'ahu ba za ka zo tare da shi ba wa in sajada wahida wa taraka wa taraka thaniya idan yayi sujada daya ya manta bai ta biyu ba nan ma fa sabbaha bihi wala taqum ma'ahu sai kamar tasbihi ba za ka tashi tare da shi an fahimci nan illa an takafa aqd ruku'ihi sai dai in ka ji tsoro raka'ar da ya tashi da ya bar sujada ɗaya ba da ya meke din kai ta tasbihi bai dawo ba har kana zaune zai yi fatiha yayi wata ruku'i to zaka tayi shi amma idan nan shine illa an ya kafa aqd ruku'i fatbi'ahu sai ka bi shi wala tajlis ma'ahu ba'da zalika amma bayan nan ba za ka zo tare da shi ba kuma an gane ko ba'da zalika la fi sad la fi saniya wala fi rabi'a domin kai domin kai sallar ka ta sha babban da ta sa lokacin shi sujjada ɗaya raka'asa biyu ce kai ɗaya ce kai kuma taka biyu ce a gane yanzu misali an yi sujjada ɗaya liman sai taso sai ya meke zai kai kuma kana jira ya tafi sujjada ta biyu har ya meke kamai tasbihi kamai tasbihi bai dawo ba to kai za ka yi ɗayar ka sujjada sai ka ta yi shi kai kana raka a biyu ya daya kana uku yana biyu yasa daga nan kuma ko rabu da shi kenan ba za ka zauna ba in ya zauna haka nan idan ya je ƙarshen sallah zai ƙaro raka a daya za ka zauna ba za ka bi shi ba sai ya yi sallama za ka yi sallama shi an fahimta to wannan shi ne ya ce ba za ka yi daga nan ba za a ƙara zama tare da shi ba lafisaniya wa lafisanisa ana fahimta? fa in salama idan ya yi sallama fa za da rakatan ukura lamin a batilan min rakatin lati alghaha idan yayi aka je karhi zai karo raka daya wanda waccan wanda yayi sujjada ɗaya bata cika ba ba ta layi kai sako ta raka rabe bakwanta kai kuma tunda kai sujjada ka biyu za ka bi shi ana gaya wa tasjudu qabla salami zai sujuda kafin salama fa in kuntum jama'a har idan ku din jama'a ne jami'i kuke yi wannan matsala ta samu kun gane ko kun yi sujuda biyu ne mai gidawa bai yi ba an gane ko kuma za ku rabu da shi domin sallar ku ba za ta zo ɗaya ba in ya zauna zaman tahiyya ko a lokacin ba tahiyya za ku yi ba tunda ku ko zo ta kuri ta to fal afdal abin da yafi falala an tuƙaddimu wahidun yatimmu biku sai a samu substitution sai ku samu wani ku tura hizab limamu ya shi kuma limai ci gaba da aikinsa an gane ko haka yace dan yace an har jami'i kuke bi hakan ta samu liman kuka yi tuka tasbihi bai dawo ba ya ci gaba da sallarsa to shi ke daga nan sai ku samu ɗaya daga cikin ku tura shi eh a to da wayewar kai mana to dama addini dan wayewar kai ne ai ta ya zaka ba mutum a kuskure ai ba zai yi ba la la ta ni makaluki bi mazal kare shi tsarin shari'a ana girmama zatin mutum in ya girmama shi ko in yayi shi daidai amma in bai yi shi daidai ba to ba za ka biya kuskure ba an fahimta in kuma bai yi in yayi da jahilci nan ma ba za ka masa biyayya ba ai duk girman sa ya kai nasi ne da kai nasi girma ba kuma an hana ka kai abu da gangan dan biyayyar wani kan saba wa Allah an fahimta nan ka kone iya buƙatar karatu da wayewar irin ta addini yawwa mala ya ce idan kuma kaga akadari ne ma littafin malikiya ne ba ma wani littafin hadisi bane ba na ce kaza da kaza da kaza da kaza sai yake cewa sai ku tura ɗaya ya cika muku sallar ku an gane ku wa iza zada al-imam sajadatan salisa idan liman zai ƙara sujada ta uku a mantuwa fa sabbaha bihi wala tasjudu ma ka gane ku zaka mai tasbih ba zaka sujada shi ba ba zaka ce ai liman ne ban bi shi sujada ta uku kuma ka san ƙari ce ba zaka bi shi ba sai dai ka zo ka mai tasbih an gane ku wa iza qama al-imamu ila khamisa idan liman ya tayi zai raka'a ta biyar tabi'ahu man tayakkana mujibiha aw shakka fihi wanda yake da tabbacin dama akwai raka'a ɗaya da ake bin sa to zai bi liman wanda yake kokonto wannan raka'a ta biyar ce ko ta hudu ce zai bi shi amma kai da kake da tabbas kuɗi aka yi ba ba za ka bi shi ba an fahimtar nan shi ne malik ke cewa tabi'ahu man tayakkana mujibiha wanda yake da tabbas akwai dama ɗaya a kansa ana bin sa zai bi liman au shakka fi ko wanda yake kokonto hudu liman yayi a ta biyar ce to zai bi shi wa jalasa man tayakkana ziyadatiha amma wanda ya san ƙari za a yi ba zai bi shi eh zaman sa fa in jalasa al-awwal wa qama sani batala salatu idan na farko waye na farko wanda yake da tabbas akwai raka a daya kansa ko yake kofato idan ya zauna yake bin liman salar sabaci wanda kuma ya tabbatar da hudun aka yi ya tafi ya bi liman ima salar sabaci na'am e wanda ya tabbatar ta cika ba zai bi liman ba wanda kuma yake kokonto ba ta cika ba ko liman yana da gaskiya sai bi yawwa ya samu wasu ba ya samu rabin fasinja aka ne wanda ina shari'a kuma ina shari'a a za ka yi tasbihi idan bai da ba za ka iyale shi magana ka tasbihi ce za ka yi tasbihi har ma in ka kamar bai gane ba za ka ce akar makala ta biyar za a yi ba za ka iya faɗa sosai kuwa za ka iya faɗa in kuma ka faɗa haka ya ƙiya dawo ya ke zaman ka zai je dawo ya zauna ya yi sallama ya kai sallama ke nan ba abin da shafi zai wallahu alam ina ganin za mu samu tsaya na insha Allah sauran bayani kuma sai Allah ya kai mako mai zuwa sai mu ƙara su sharhin wannan da kuma gaba ta kaje ta littafi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ban mu ladansa kuskure kuma Allah ta'ala ya ji mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kwabinta to wallahi ga littafi zai ga bakon bara kaman baya in kuma za mu ɗage karatu rana ya ku saboda kai amma ta ba ɗin Allah eh ne ni ba albani ni ba albani bane albani ai babba ne wannan albani babba ne yauwa albani ya sauke littafi ya ce za a yi walima amma shi albani ya ba da rago in ji masu alisu da ce ni kuma ba albani ba ne albani babban malami ne